الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 22 ga watan jimadal akhir hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1447 daidai da 13 ga watan 12 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umayyar da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bid'uha littafi ne wallafar babban malami al'allama nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 27 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata muna tattaunawa ne game da hukuncin yiwa wanda ake bi bashi sallah da sauran masu laifuffuka irin wannan almadinu alladhi lam yatruk min almal ma yaqdi bihi dainahu ma'ana wanda ake bi bashin da bai bar wani abu da za a biya masa wannan bashi ba fa innahu yusalli alai wa inna ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata alaihi fi awwal al-amr da da farkon al'amari annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kiwa irin wannan mutum sallah amma daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yiwa wanda ake bi bashi sallah bashi da abin biya domin lokacin an samu wadata an samu ainihin wato baitul mal akwai kuɗi da aka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke biya wa duk wanda ya mutu ana bin sa bashi bai bar abin biya ba da haka wannan sai ya nuna cewa hukuncin daga baya an janye shi an ci gaba da yiwa wa'anda ake bi bashi sallah wanda da an ƙi musu saboda tsoratarwa daga cin bashi sannan sai kuma muka tattauna matsala ta shida wanda aka binne shi ba a yi masa sallah ba wanda aka binne shi ba a yi masa sallah ba ko kuma wasu sun sami masa sallah wasu ba su sami masa sallah ba to wanda ya samu kan wato irin wannan mamaci to ana iya zuwa a yi masa sallah a kan kabarinsa ma'ana waɗanda ba su samu sallah ba za su iya zuwa kan kabarinsa su sallace shi sai dai kawai liman zai zama irin sura ta biyu ma'ana kamar yadda ake sallar gawa mun samu hadithi daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma akan haka inda wani mutum ya rasu manzan allah sallallahu alaihi wasallam yakan je duba shi kafin ya rasu lokacin yana jinya da ya rasu sai suka binne shi da daddare gari da ya waye suka sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani fa da bai da lafiya har kana zuwa duba shi to ya rasu kuma mun yi masa jana'iza an binne shi da daddare manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya hana ku ku sanar da ni suka ce saboda dare yayi kuma mun ga ga duhu sai muke ganin kada mu wahal da kai mu takura maka shi yasa kawai muka sallace shi muka je muka kai shi kabarinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi kabarin nasa ya masa sallah billahi dan abbas yake cewa fa ammana manzo Allah ya sake mana limanci wasaffana khalfahu wato wasafana wasafana khalfahu wa ana fihi yayi mana sahu a bayansa wa ana fihim abdullahi dan abbas ce ni kaina ina cikin su kuma yi kabbara hudu haka akwai hadithin abi huraira radiyallahu an na imra'atan saud imra'atun sauda wadda take sharan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ta rasu aka je aka yi jana'izar ta aka binne annabi bai sani ba daga baya sai ya ga baya ganin ta da ya tambaya bayan yan kwanaki sai aka ce masa ai ta rasu yace me ya hana a sanar da shi suka ce ta mutu ne da daddare kuma an je an binne ta saboda kada a farkar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga bacci saboda suna ganin al'amarinta ba wani babba bane sai annabi ya ce ku nuna min kabarinta aka je aka nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam kabarinta kuma ya yi mata sallah thabit yake cewa ɗaya daga cikin maruwaitan hadisin inda za ka aufi hadisin akhir yake cewa inna hadhihi alqubura har ma annabi ya ce waɗannan wannan makabarta mamlu'atun zulma cike wato wannan makabarta take da duhu ala ahliha ga waɗanda suke kwance a wannan makabarta amma Allah madaukakin sarki zai haskaka musu kabarburan su bi salati alaihim ina fata an gane wannan duk kusan mun tattauna akan wannan gabar a darasin da ya gabata على المؤلف رحمه الله تعالى عن بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم an ruwaito daga wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu marda masakinil muslimina wa du'afa'ihim ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallama ce dubo marasa lafiya cikin talakawan musulmi da raunanan cikinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mutum ne wanda yake dan dan wato jari hujja ba baya shiga cikin al'amari sai na masu mulki da masu kuɗi a'a annabi sallallahu alaihi wasallam balma yana kula da talakawa sosai sosai yana shiga cikin sha'anunsu yana amsa gayyatarsu yana kuma halartar jana'izarsu yana kuma duba marasa lafiyar cikinsu sallallahu alaihi wasallam da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je dubiyar masakin miskinai talakawa na almuslimina wa du'afa'ihim da raunana cikin musulmi wa yatba'u jana'izahum kuma yakan raka gawawwakin su makabarta wala yusalli alaihim ghayruhu kuma in dai yana nan waninsa baya yi musu sallah shi yake musu sallah kasantuwar ba shi da abin da zai ci ko yana yawo da riga wanda take da faci bai hana a sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam in yana nan ya je masa sallah bal ma in aka yi sallar ba a sanar da annabi ba annabi yana nuna rashin jin daɗin sa sallallahu alaihi wasallam da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin haka wa annam ra'atan miskinatan min ahli awali sai aka samu wata mace miskiniya wadda take talaka daga cikin mutanen da suke zauna a unguwar da ke gabashin madina ana kiran awali ɗala sakamuha wanda ta daɗe tana jinya ta kwana biyu a kwance tana fama da jiki fakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sa'ala anha man hadarahu min jiraniha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ma yakan tambaye wanda ya zo wajensa cikin makwabtanta tana da makwabta duk sanda irin waɗannan makwabtan suka zo yakan tambaya ko jikin wannan baiwar Allah wance wa amarahum Allah yadfinuha in hadasa biha hadathun sannan manzo Allah ya ba su umarni cewa idan mai faruwa ta faru da wannan baiwar Allah kada su binne ta fayusalli alaiha su jira shi zai zo mata sallah sallallahu alaihi wasallam wato wafiyar tilkal mar'atu laylan Allah cikin hikimarsa wannan baiwar Allah cikin dare sai ta rasu wa hatamaluha suka shirya ta suka dauke ta fa atau biha ma'al janaizi suka taho wato suka zo da ita tare da sauran gawawwaki auƙala wato ma'al jana'iz auƙala ko kuma cewa suka ɗauko ta suka zo da ita suka ajiye ta a maudi aljana'izi wurin da ake ajiye gawa inda masjidin rasulullah a wajen masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda huwa sharqil masjidin nabawi gabas wato gabashin masallacin annabi ne وهو اليوم الأرض الممتدة مع طول المسجد ينزو أيو wannan gurin wannan ƙasar da ake wa mamata sallah tana nan tana da tsawo da faɗi wato ɗulil masjid wato tsawon masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam minas shimal ta arewaci ilal junubi har zuwa kudanci bi janibi babin nisa tana wato gefen wata kofa da ake kira babun nisa cikin kofofin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam nan ne wanda duk sanda aka mutuwa nan ake daukan mutane a kai su wannan ne gurin da ake sallatar mamata da aka aka dauki wannan baiwar Allah aka kai ta wannan guri li yusalli alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallace ta kama amarahum kaman yanda ya umarce ta ya umarce su fawajaduha qad nama da suka je sai suka tarar annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi bacci ba'da salatul isha tunda bayan sallar isha ne fakarihu an yuhajjidu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suka kyamaci su farkar da annabi sallallahu alaihi wasallam kalmar tahajjud tana daga cikin kalmomin da ake kira da al-abdad al-abdad kalmar da tana ɗaukan ma'anar kishiyarta an gane tahajjud rashin bacci tahajjud bacci shine al-abdad an gane ko kamar kalmar ragiba so ragiba ki ana amfani da ita shi wayannan irin waɗannan kalmomin su ake kira da al-abdat in ka koma can ƙasa ya ce ai wato fakarihu an yi hajjidu rasulala ai an yi ƙizo sai suka ga ba sa son su farkar da annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa min al-abdad wannan kalma ta at-tahajjud tana cikin kalmomi masu ɗaukan ma'ana da kishiyarta min naumihi daga baccinsa fasallau alai fasallu alaiha da aka suka yi mata sallah sun je sun tarar annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya kwanta da aka sai suka sallace ta thumma dalaqu biha suka tafi da ita falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari sa'ala anha man hadarahu min jiraniha kamar yanda ya saba sai ya tambayi ɗaya daga cikin makwabtanta da ya zo wajensa cewa ya kwa jikin wance fa akhbaruhu khabaraha sai suka bashi labarinta da annabi ya san gaiba da ya san ta mutu ina fata an gane da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaiba mutlak to ai da ba zai tambayi ya tunda har an zo da ita har masallacin sa yana bacci bai san an zo da ita ba suka sallace ta suka kai ta makabarta suka binne ta gari ya waye ya ga ɗaya daga cikin makwabtanta kamar yadda ya saba tambaya ya ce ya kwa jikin wance da annabi ya san gaibu ba bukatar ya wannan tambayoyi da cine zai riga ya san cewa ga abin da ya faru da wannan baiwa Allah an gane ko wa annahum kari yake cewa fa akhbaruhu khabaraha wayannan makwabta nata sai suka bashi labarinta cewa wannan baiwa Allah ai Allah ya karbe ta wa annahum karihu an yuhajjidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma sai suka ga ba su son su farkar da annabi sallallahu alaihi wasallama daga bacci laha saboda ita wannan baiwa Allah fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa lima fa'altum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su dan me sa kuka aikata ka in daliqu ku tafi fandalaku ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka rankaya suka tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta qamu ala qabriha har suka je suka tsaya akan kabarinta fasaffu wara a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka yi sahu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama yusaffu lis-salati alal janaza kamar dai yanda ka san ana yin sahu in za a yi sallar janaza fa salla alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mata sallah wa kabbara arba'an kuma ya yi mata kabbara hudu kama yi kabbiru alal jana'iz kamar dai yadda ya saba yin kabbara akan ainihin wato jana'iza a kharajahul bayhaqi imamul bayhaqi ya fitar da wannan mujalladi na hudu shafi na 48 bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci wannan sa'i imamun nasa'i mujalladi na ɗaya shafi na 280 da kuma 281 muktasaran ya kawo shi a takaice asabi'u mas'ala ta bakwai a wato game da wannan mas'ala da muke tattaunawa man mata wanda ya mutu fi baladin a wani gari can laisa fiha man yusalli alai a garin babu wanda ya masa sallah kila ya mutu a garin arna inda ba a sallace shi ba an tabbatar da cewa yanayin aiki kila ma'aikacin gwamnati ne a can yake ina fata an gane da haka an tabbatar inda yake rayuwa babu musulmi da haka ya mutu a can kuma lalle ana da yaƙinin cewa ba a sallace shi ba salatal hadiri irin sallar gawar da gata a gaban mai sallah yana kallo shine salatal hadir sallar da ga masallata gagawa a gabansu to ba a yi masa irin wannan sallar ba inda ya mutu fa haza irin wannan yusalli alaihi ta'ifatun minal muslimina a samu wata jama'a cikin al'umman musulmi su sallace shi salatal ga'ibi irin sallar wanda gawarsa ba ta nan an gane ko me yasa yace li salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala najashi yace hujja akan haka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci najashi wa qad rawaha jama'atu min ashabi kuma da yawa jama'a da yawa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ruwaito cewa annabi yayi salatul ga'ib akan najashi yazidu ba'dhum ala ba'd cikin sahabban nasa a ruwayoyin wani na yin ƙarin wani bayani akan ruwayar wani ma'ana ruwayar wani akwai ƙari da babu ita a ruwayar wani wa qad jama'atu ahadithahum fiha amma duk na tattare hadisan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fiha game da salatul ga'ib akan najashi thumma suqtuha sannan sai na koro wannan hadisin na kawo shi fi siyaƙin wahidin amma a tsari guda ɗaya ta ƙariban lil fa'ida ta saboda kusanto da fa'ida wasiyaƙu li hadisi abi huraira amma siyaƙin da zan kawo siyaƙi ne na hadisin abi huraira radiyallahu an inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na alin nasi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mutane mutuwan najashi wato na alin nasi ya sanar da mutane wa huwa bil madinati lokacin yana madina annajashiya cewa najashi ashima wanda aka fi sani da ashima sahibal habashati sarkin habasha fil yawmin ladhi mata fihi ya sanar da sahabbansa mutuwar ranar da ya mutu qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna akhal lakum qad mata dan uwanku ya mutu وفي رواية نوات رواية مات اليوم عبد الله عبد لله صالح wani nagartaccen bawan Allah ya mutu a yau bi ghairi ardikum sai dai ya mutu a can wata ƙasa ba ƙasarku ba fa qumu fa sallu alai manzo Allah ce ku tashi duk da ya mutu a waccan ƙasar yanzu gawarsa ba ta nan tare da ku amma ku tashi ku yi masa sallah qalu sai sahabbai suka ce man huwa wane ne wannan bawan Allah nagari da ya rasu har za a yi masa salatul ga'ib qalan najjashiyu manzo Allah yace najjashi wa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace istaghfiru li akikum ku nema wa dan uwanku gafara qala fa kharaja bihim ila al-musalla manzo Allah ya fita da sahabbai zuwa filin da ake sallar gawa wa fi riwayatin al-baqi' a wata riwayar al-baqi' al-baqi' ya fita da mutane sun matakaddama sannan annabi ya shiga gaba fasafo khalfahu saffayin suka yi sahu biyu a bayansa qala fasafafna khalfahu yace muka yi sahu a bayansa kama yusaffu alal mayyit kamar yadda ake sahu in za a yi sallar mamaci wa sallaina alaihi muka yi masa sallah kama yusalla alal mayyit kamar yadda dai ake wa mamaci sallah wa ma tuhsabul janazatu illa mawdu'atan bayna yadayhi ba za ka yi tsammani ba face za ka yi tsammanin wannan gawar kamar an ajiye ta a gabansa haka aka sallaci an yi sallar kamar ga najashi gawarsa tana gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai haka aka yi masa sallah ma'ana sallar wanda yake yana nan gawarsa tana gaban su gaban mutane to irin wannan sallah ake wanda za a yi wa sallah gawarsa tana wani guri daga nesa qala ya ce fa'ammana manzala ya mana limanci wa salla alaihi ya masa salla wa kabbara alaihi arba ta kabiratin manza Allah sallallahu alaihi salama ya yi wa najashi kabbara guda hudu a kharajahul bukhari mamal bukhari ya fitar da wannan hadithi mai lamba wato mujallaji na uku shafi na casa'in da kuma shafi na ɗari da arba'in da biyar da shafi na ɗari da hamsin da biyar da shafi na ɗari da hamsin da bakwai wa muslim imam muslim a mujalladinsa na uku shafi na hamsin da hudu wallafazu lahu amma wannan lafazin da muka karanta lafazin muslim ne wa abu dawud imam abu dawud shi ma ya ruwaito wannan hadithin a mujalladin sa na biyu shafi na 68 da 69 haka imam an-nasa'i mujalladi na 1 shafi na 265 zuwa 280 da kuma ibn majah mujalladi na 1 shafi na 468 da 67 wal bayhaqi imam al bayhaqi mujalladi na 4 shafi na 49 wa at-tayalisi imam at-tayalisi hadithi na 2300 wa Ahmad Imam Ahmad a cikin musnad mujalladin sa na biyu shafi na 241 da 280 da 289 da 248 da 400 kai da 348 da 438 da 439 479 529 min ɗuruƙin ta hanyoyi daban-daban an abi huraira ta amma daga abi huraira Allah ya ƙara masa yadda wa ziyadatul ula ziyada da aka samu ta farko wa huwa fil wa huwa bil madina an gane ko a cikin hadithin ayan ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na alin nasi wa huwa bil madina shine ziyada ta farko wa ahmad ziyada ce ta imamun nasa'i wa ahmad wa thaniya ziyada ta biyu ashima da aka ce annajashi sai aka ce ashimata sahibal habasha wannan ziyada ce ta imamul bukhari wa thalitha ziyada ta uku ita kuma bi ghairi ardikum ita kuma ziyada ce libin maja ta ibn maja wa sabi'a ziyada ta bakwai ne shaykhaini wa nasa'i wa ahmad wal ashira ziyada ta goma ashadru thani wato bangare na biyu min ha daga wannan riwayar li Ahmad ta Imam Ahmad ce wa hiya inda indahu bi tamamiha wannan riwaya ce da Imam Ahmad ya kawo ta cikakke ta an gaida Abi Huraira ta wata hanyar ba ta Abi Huraira ba kama ya a ce kama yadda bayanin zai zo wa ziyadatul akhira ziyada ta karshe kuwa wannan ziyada ce li Muslim ta Imam Muslim warawa wa warawa minhu ko warwiya minhu warawa minhu tirmizi imamu tirmizi ya ruwaito wannan hadisin daga shi imam muslim wasu hahu ya kuma inganta shi a mujalladinsa na biyu shafi na 140 annan nabi sallallahu alaihi wasallam salla ala najashi cewa manzon Allah yayi salla ga najashi fa kabbara arba'in ya kabbara guda hudu wa huwa riwayatu lidayalisi riwaya ce ta ad-dayalisi a wato hadisi na 2296 ثم أخرجه البخاري سنة إمام البخاري يفتد الشيء مجلد سنة أكو شافي ندريد أربعين دبيار دليل أربعين دشدة ومسلم والنسائي والبيهقي والطيالسي حديثي ندبو إير دليشدة دس تمانين دليا وأحمد إمام أحمد شكما مجلد سنة أكو شافي ندري بيو دشسين دبيار دري أكو دشاترا دري أكو دهمسين دبيار دري أكو دستين دليا دري أكو دستين دأكو دري أكو دستين دترا دكما دري هدو min durukin ta hanyoyi daban-daban min hadithi jabir na radiyallahu an daga hadithin jabir radiyallahu an wa ziyadatu thaniya wa thalitha wa rabi'a ziyada ta biyu da ta uku da ta hudu lil shaykhaini wa ahmad wannan ziyada ce da imam al-bukhari da muslim da ahmad suka ruwaito wa lahu al-khamsatu was sadisa imam ahmad yana da ziyada ta biyar da ta shida wa li muslim wan nasa'i at-tasi'a imam muslim da imam an-nasa'i su kuma suna da ziyada ta tara wa lin nasa'i al-jumlatu al-ula nisa'i ya ruwaito jumla ta farko min ziyadati al-ashira daga ziyada ta goma wa ziyadatu thaniyata ashar da ziyada ta goma sha biyu li muslim ita kuma ta imam muslim cewa ahmad ثم أخرجه مسلم سنة إمام مسلم يفتد دون حديث والنسائي والترمذي لإمام النسائي والترمذي مجلد نبي شافي ندري دا أربعين دا ترى وساه وابن ماجة ابن ماجة وابن هبان والبيهقي والطيالسي حديث ندري بكوي دا أربعين دا ترى وأحمد مجلد نهود شافي ندري هود دا تلاتين دا دا دري هود دا تلاتين دا أكو دري هود دا تلاتين دا ترى دا كما دري هود دا أربعين دا دا سيكما دري هود دا أربعين دا شدا عن إمران بن حسين وفيه الزيادة الرابعة indahum jami'an akwai ziyada ta hudu wanda sun ruwaice ta gaba ɗayan su wal ashiratu inda tayalisi wan nasa'i wa tirmizi wa ahmad wa indahu alladhi ba'daha shi kuma yana da ruwaya da ta zo bayan wannan wa kadha ibn hibban thumma akhrajahu ibn majah wa tayalisi hadithi na 1068 wa ahmad da imam ahmad mujalladi na hudu shafi na bakwai an huzaifa bin usaidin wa fihi indahum az-ziyadatu rabi'a cikin wato a wajen su akwai ziyada ta hudu wal khamisa da ta biyar wa kaza indahum as-sadisa haka suna da ziyada ta shida illa dayalisi banda imam dayalisi thumma rawahu ibn majah sannan ibn majah ya ruwaito shi wa ahmad da imam ahmad mujalladi na hudu shafi na 64 da kuma mujalladi na biyar shafi na 376 an mujamma ibn jariya daga mujamma mujamma ibn jariyata al-ansari al-mujamma ibn wato jariyat al-ansari ka duba sunan wannan rawi a cikin al-mu'talab wal muqtalab na al-imam ad-darqutni wa qala al-busairi fi zawaid isnaduhu sahih ne ce isnadin sa sahih ne wa rijaluhu thiqat wa fihi ziyadatu rabi'a a cikin sa akwai ziyada ta hudu wa inda ibn majah at-tasa ibn majah yana da riwaya ta tara ثم رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر مثل حديث ابي هريره المختصر كما مثال ابي هريره وندي زو اتكايته عند الترمذي واسناده صحيح ايضا ثم أخرجه أحمد سنة إمام أحمد يا فتر شيما حديث مجلد سنة هدو شافي نت ريبيو دا ستين ريبيو دا ستين زوا ريبيو دا ستين دا أكو عن جرير بن عبد الله مرفوعا بلفظ دا لفظ إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له وإسناده حسن lallai ɗan uwanku najashi fa ya mutu ku nema masa gafara qultu sai na ce wa fi hadhihi al-ahadith a cikin waɗannan hadisai gaba ɗaya da muka ji dalilun akwai hujja min wujuhin ta fuskoki da dama la ta kafa da ba za ta buya ba ala akan cewa annan najashi ya ashima najashi mai suna ashima kana musliman wannan ruwayoyin duk sun tabbatar da cewa najashi musulmi ne wa yu'ayyidu zalika abinda zai karfafi wannan annahu ja'a an-nasu sarih akwai nassi qarara da yazo anhu bi tasdiqihi game da najashi da gaskatawarsa bi nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam gaskata annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu yake ta amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annan dalika ila ardin najashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da mu yi hijira mu tafi zuwa ƙasar Najashi fa zakara al-qissata sai Abu Musa al-Ash'ari ya ambaci kissa dan ba wannan an gane ko sai ya ambaci kissa a cikin kissar wafiha a cikin ta sai yake cewa wa qala an-najashi najashi yace ashhadu annahu rasulullah wa annahu alladhi bashara bihi Isa ibn Maryam ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحملنا عليه نجاشي كتوى أشهد أنه رسول الله na shaida lallai shi manzan Allah ne kaga najashi da kansa ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne wa annahu alladhi bashara bihi Isa ibn Maryam yace kuma na gaskata na yadda shine wanda annabi isa ɗan maryam ya yi busharar zuwansa walaula ma ana fihi min mulki ba dan halin da nake ciki na mulki ba da shugabanci la'ataituhu da na zo wajensa hatta ahmila na alaihi in zama ni ne mai ɗaukar masa takalminsa an gane ko yawa rajulun ya kutumu imanahu kenan ana san a samu irin waɗannan wani lokaci an gane idan mutum shugaba ya zamanto bayyanar da aƙida mai kyau zai kawo masa matsala da wasu cikin mutanensa ya halatta ya dinga taimakawa wannan tafiyar a ƙarƙashin ƙasa ba sai ya fito ba an gane ya yi aiki ya fahimci sunna to shi kenan yawa aiki yawa sunna aiki ba sai ya fito ya ce shi ɗan kaza ba ne an gane ko kaga najashi gashi basarake amma ya gane addinin gaskiya ya yarda da annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ba dan abin da ya hana shi zuwa garin madina kuma da ya zo da ya samu daraja ta kololuwa domin yadda ya zama sahabi yanzu ka gama za ka kira shi sahabi ba saboda bai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba an gane ko bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba akhrajahu abu dawud wal bayhaqi bi isnadin sahih kama qala al bayhaqi fi ma naqalahu al iraqi kamar yadda al imam al bayhaqi ya faɗa cikin abin da al'iraƙi ya fitar ya rawaito fi takharijil ihya a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu walahu shahidu min hadisi bin mas'udin yana da shahid daga hadisin abdullahi dan mas'ud a kharaja dayalisi wanda dayalisi ya fitar da shi hadisi na 346 walahu shawahidun ukhra yana da wasu shawahidin daban fi musnad ahmad a cikin musnad na imam ahmad mujalladi na biyar shafi na 290 da 292 wa alam ka sani anna hadha alladhi dhakarnahu min as-salati 'ala al-ghaib shak albani yake cewa ka sani wannan abin da kaji mun ambata game da sallar wanda wato as-salatu 'ala al-ghaib sallan mamacin da baya tare da masu yi masa sallah shi ya mutu a wani guri huwa alladhi la yatahammalu al-hadithu ghayrahu wannan shine hukuncin da hadisin baya daukar waninsa ma'ana hadisin baya daukar wata magana ce wannan in ka kalli hadisin yana nuna cewa yana tabbatar da salatu al-ghaib ولهذا سبقنا إلى اختياره إذا هكا مكي تسيري مكي مزا مزا إزوا غزابر ونن ثلة من المحقق المذاهب ولهذا سبقنا إلى اختياره ثلة من من محقق المذاهب dan haka ne muka yi maza maza muka kawo ma taron malamai muhakkikai daga mazhabobi daban-daban sun zaɓi wannan ra'ayi cewa ana yin as-salatu alal ga'ib wa ilaika khulasatun khulasatun min kalam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala fi hadha sanad yake cewa a dunkule ga maganar ibn al-qayyim nan za a kawo ma ita wadda yayi ta akan wannan gaba qala fi zadul ma'ad ya faɗa cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad a mujalladin sa na ɗaya shafi na 205 zuwa 206 yace walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wa sallam ibn al-qayyim yake cewa baya daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi baya cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala kulli mayyitin ga'ibin yin sallah ga duk wanda ya mutu a wani guri ba a kusa ba a ce a yi masa salatul ga'ib an fahimta don kar a mai da ita kamar ta zama ruwan dare duk wanda ya mutu a wani guri a ce a yi mai salatu ga'ib ibn al-qayyim yake cewa baya daga cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a ce duk mamacin da ya mutu ba a gari ba ko ba a garin su ba a inda ya mutu to a garin nasu ko a unguwar su kuma a yi masa salatu ga'ib faqad mata khalqun kathiru min al-muslimina wa hum guyyab yace domin da yawa daga cikin al'umman musulmi sun rasu kuma ba a garuruwansu ba sun rasu kuma ba a yi musu salatul ghaib ba sun rasu wahum guyyabun sun yi tafiya ba sa nan suka rasu a can falam yusalli alaihim amma ba a samu annabi ya yi musu sallah ba wa sahha anhu ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu salla ala najashi yayi sallah ga najashi salatahu ala mayyit irin sallar da yake wa mamaci an gane ko amma duk wanda ya irin wannan mutuwar ta najashi annabi ya masa salatul gaib aka ce ba haka bane da aka faktulifa fi zalika malamai suka karu juna sani suka yi sabani akan wannan mas'ala ala thalathati turuqin a hanyoyi guda uku hanya ta farko anna hadha suka ce salatul gaib tashri'un wa sunnatun lil ummati salatu ala kulli gaibin wannan hadithi suka yi hujja da shi suka ce ya nuna shar'antawa da kuma sunnantawa al'umma yin sallah ga dukkan wanda ya mutu ba a gari ba wa haza qawlu shafi'i wa ahmad imamu shafi'i da imamu ahmad yana ganin duk wanda ya mutu ba a gari ba a Kano yake sai ya mutu a Kaduna ko sai ya mutu a Maiduguri wa'anda suke yan uwansa na Kano ko masoyansa na Kano za su yi masa salatul ga'ib wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i shine ra'ayin Imam Ahmad me hujja su suka ce annabi yayi wa najashi sallah kuma yana Habasha shi kuma annabi yana Madina wa qala Abu Hanifa ga kuma kauli na biyu Imam Abu Hanifa wa Malikun da Imam Ahmad suka ce hadha khassun bihi wa laysa zalika li ghairihi wannan hukuncin ya shafi najashi ne kadai bai shafi waninsa ba da aka annabi yayi wa najashi salatul ga'ib a wajen imamu abu hanifa da imamu ahmad da imam malik salatul ga'ib an rufe ta da aka babu wanda za a sake wa salatul ga'ib an annabi dai yayi wa najashi shikenan khususiyar najashi ce wannan shine ra'ayin wa abu hanifa da imam malik wa qala shaykhul islam ibnu taymiya shaykhul islam ibnu taymiya shi kuma sai ce as-sawabu zance na gaskiya na daidai annal ga'iba wanda baya nan iza mata bi baladin in ya mutu a wani gari lam yusalla alaihi fihi da ba a yi masa salla ba a can garin sulliya alaihi salatul ga'ibi to gaskiya za ya halatta a yi masa salatul ga'ib an gane ko za a yi masa salatul ga'ib yanzu irin wayannan irin kadiyar da ta dinga faruwa a Jos da sauran wurare sun arna sun tara mutane sun kashe su sun zuba a cikin rami ko sun zuba a cikin a cikin a cikin rijiya ko wani abu mai kama da haka kaga magana sallah babu ba amma san inda gawawwakin suke ba amma an tabbatar da cewa kadiya ta faru a guri kaza sun kashe mutane da aka ba a samu gawawwakin su ba da aka shekul islam yake cewa tun da ba a yi musu sallah ba a can inda suka mutu sulli alaihi wannan mamacin za a iya masa salatul ga'ib kama sallan nabi sallallahu alaihi wasallam ala najashi suka ce kaman yanda manzon Allah yayi wa najashi sallah li'annahu mata bainal kuffar shekul islam yace domin najashi ya mutu a tsakiyar kafirai an gane ko ya mutu a tsakiyar kafirai walam yusalli alaihi ba masa sallah ba bal ma kila kace wa irin irin abin da suke yi na binne na binne- na tsari irin na kiristoci shi suka yi masa an gane ko domin su a wajen su nasu ne mu kuma a wajen mu annabi ya gaya mana namu ne da haka ya mutu anna- a can habasha annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa sallah a madina saboda ba a yi masa sallah ba a can habasha wa in sulli alai haithu mata idan ku a inda ya mutu an yi masa sallah lam yusalli alaihi salatul ga'ib to ba za a yi masa salatul ga'ib ba a garin su kauli nawa kenan uku kaulin farko babu kaidi babu iyaka kaulin farko ko an masa sallah a inda ya mutu ko ba a yi masa sallah ba sun ce ya an shar'anta wa al'umma su yi salatul ga'ib ga kowane wanda ya mutu baya nan wannan shine ra'ayin shafi'i da ahmad imam malik ya ce- da imam abu hanifa suka ce a fa hukuncin salatul ga'ib ya keɓanci iya najjashi ne daga najjashi an rufe wannan kofar shekul islam ya ce a tsayawa za a yi tafsili ya mutu eh a inda ya mutu an masa sallah ba a yi masa ba to ku yi mai salatul ga'ib a inda ya mutu an samu wasu musulmi sun sallace shi eh to tunda an samu wanda suka sallace shi kada ku yi masa salatul ga'ib a inda kuke لأن الفرض سقط بصلاة المسل- المسلمين عليه domin faril wato wajabcin yi masa salatul janaza ya faɗi tunda an samu wasu musulmi a inda ya mutu sun masa sallah والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه وفعله وتركه سنة domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ga wanda baya nan ya kuma bar yin sallah ga wani ga wani ma'ana wasu ya yi musu salatul ga'ib kamar yadda yawa najashi ya kuma bari bai yi wa wasu ba wa fi'iluhu wa tarkuhu sunnatun da haka aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da barin duk sunna ne an gane ko an samu cewa najashi ya mutu ba a yi masa sala- sallah ba annabi ya masa salatul gayi wayanda kuma wajen fatauci ko wajen jihadi ko tafiye-tafiye suka mutu a can an musu sallah annabi ya basu bai musu sallah ba wa hadha lahu mawdi'un wannan shi ma yana da wani maw- wato yana da wani bigire na musamman wallahu a'lam wal aqwalu thalathatun da aka zantuttukan kaga guda uku ne fi mazhabi ahmad a cikin mazhabar imam ahmad wa asahuha hadha tafsil amma kauli mafi inganci shine kauli na ukun nan wanda aka yi tafsili ma'ana aka yi fashin baki cewa in an masa sallah a can ba za a yi masa salatul ga'ib ba a nan in ba a yi masa sallah a can ba za a yi masa salatul ga'ib a nan qultu sai nace wa ikhtara hadha ba'd al muhaqqiqin min shafi'ina wasu daga cikin malamai muhaqqiqai wannan ra'ayin su ma shi suka zaba daga cikin mazhabin shafi'iyya cewa in an masa sallah a can kar a yi masa sallah a nan in ba a yi masa ba a yi masa salatul ghaib a nan faqala al khattabi al imam al khattabi fi ma'alim as sunan a cikin ma'alim as sunan ya faɗi wata magana ma nassuhu ga nassin maganar tasa qultu al'imamu al-khattabi ya ce sai na ce an najashiyu shi fa najashi rajulun muslimun mutum ne musulmi kada amana bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa saddaqahu ala nubuwatihi ya kuma gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan annabtarsa illa annahu kana yaktumu imanahu sai dai fa yana boye imaninsa sauran duk waɗanda ke tare da shi ba su san wannan ba wal muslimu idza mata shi ko musulmi in ya mutu wajaba alal muslimina an yusallu alai wajibi ne akan al'ummar musulmi su yi masa sallah illa annahu kana baina zaharanai ahlil kuffar sai fa a inda ya mutu a tsakiyar kafirai walam yakun bi hadarati man yaqumu bi haqqihi sannan a tare da shi babu wasu musulmi da suka tsaya suka sauke haƙƙinsa fi salati alaihi ne masa sallah falazima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ya fa'ala zalika wannan ya lazumce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa najashi haka idh huwa nabiyuhu domin ko ba komai annabi sallallahu alaihi wasallam annabin najashi ne wa waliyuhu kuma majibincin al'amarin najashi ne wa ahaqqun nasi bihi kuma shine mafi cancantar mutane game da najashi fa hadha al-imam al-khattabi yace wannan wallahu a'lam Allah shine mafi sani huwa sababul ladhi da'ahu wannan shine sababin da ya ja annabi sallallahu alaihi wasallam ila salati alaihi zuwa ga yiwa najashi sallah bi zahiril gaibi a baina jama'a a bayyane wannan shine an gane ko da aka kaga yana tare da kaulin shekul islam cewa a can abin da yasa annabi yawa najashi sallah ya mutu a tsakiyar kafirai kuma annabi annabinsa ne majibincin al'amarinsa ne kuma shine mafi cancantar mutane da shi da aka ya mutu can ba a sallace shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya masa salatu ga'i fa ala haza gini akan haka idza matal muslimu idan musulmi ya mutu bi baladi a wani gari minal buldani daga garuruwa wa qad qada haqqahu fi salati alai haƙƙin a yi masa sallah ya riga ya gabata ya cika an riga an yi masa fa'annahu la yusalla alaihi man kana fi baladin akhar wanda yake wani garin daban ba zai masa sallah ba ga'iban anhu wanda shi baya inda mamacin yake an gane ko yawa fa in alima amma in yana da masaniyar annahu lam yusalla alaihi cewa wannan mamaci fa a inda ya mutu ba a yi masa sallah ba li'a'iqin aw mani'i uzrin aikin shi ma da mane kusan da abu ɗaya ne wato saboda wani abu da ya hana yin hakan na uzuri kana sunnatu to sunna ta kasance an yi salla alaihi a masa salla wala ya turku zalika ba za a ƙi masa salla ba libu'udil masafati saboda nisan wato tafiyar inda yake tunda dai an tabbatar inda ya mutu ba a tsakiyar musulmi ya rasu ba a tsakiyar kafirai ya rasu ba a kuma yi masa sallah ba to wannan sunna shine a yi masa salatul ga'ib a inda musulmi suke an gane ko wannan matsalar mu an sha yin ta an sha tambaya a kanta ina jin ko kamata ya duk wanda ya ji wannan karatun ba sai ya sake wata rana ya kuma cewa an ko wata kadiya ta faru an yi wa wani salatul ga'ib ko kaza kuma ka dawo mana da tambayar ba yanzu matsalar da ya kaji malamai sabani suka yi a kanta akwai su wanda suke ganin babu wani kaidi haka in wani ya yi sallaci salatul ga'ib a inda mutum ya mutu an masa wata salatul ga'ib an masa sallah a can shi kuma anan yi masa salatul ga'ib yana da salaf yana da salaf wannan shine ra'ayin Imam Shafi da Ahmad idan kuma mutum ya ce a shi sam ba wani ko da mamaci ya mutu ba a sallace shi ba inda yake babu salatul ga'ib shi bai yadda da a yi salatul ga'ib ba kakkai fada da shi an gane ko karka yi fada da shi me yasa saboda yana da salam imam malik ra'ayinsa kenan imam abu hanifa ra'ayinsa kenan duk da cewa ra'ayin da ya fi zama daidai shine ra'ayi na uku domin shi ra'ayi na uku ya shiga tsakiyar a kawal din guda biyu ra'ayi na uku shine na shekul islam ibn taimiyya irin su al'allama al-khattabi da wasu cikin muhakkikai na shafi'iyya duk sun tafi akan cewa in inda mutum ya mutu ba a sallace shi ba musulmi za su yi masa salatul ga'ib in ku an masa sallah a can to ta wadatar an ɗauke wa kowane musulmi ba sai ya sake masa sallah an gane ko sai ke cewa fa'iza sallu alaihi idan suka yi masa sallah istaqbalul qiblata in za su yi masa salatul ga'ib za su fuskanci alƙibla ne walam ya tawajjahu ila baladil mayyit ba wai za su fuskanci garin da mamacin yake ba a ce ai ya mutu a nan gwarzo gwarzo tana nan yamma da haka tunda a nan yake gawarsa tana gwarzo kawai a ga mutane sun kalli yamma suna suna sallah a ce me yasa su ce salatul ga'ib suke a to ya kuke kallon nan su ce ai mamacin yana gwarzo ina fata an gane ko a ina yake dai za ku kalla alƙibla ne in ka na fi gairi jihatul qibla in garin da ya mutu ba a alƙibla ya mutu ba to ba za a kalli in garin da ba alƙibla za a kalla wa qad dhahaba ba'd al ulama ila karahati salati ala al mayyit al ghaib to wasu kuma sashin malamai su sun tafi akan karhanta yin sallah ga mamacin da baya nan gawarsa ba a nan take ba wa za'amu sun riya cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana makhsusan bi hadha al-fi'l manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka keɓanta da wannan aiki ra'ayin suwa kenan maliki ma imam malik إذ كان في حكم المشاهد للنجاشي لما روي في بعض الأخبار idh kana suka ce domin ya kasance fi hukumin mushahidi lin najashi a cikin hukuncin al mushahidi lin najashi wanda wato yake iya ganin najashi idh kana domin ya kasance fi hukumin mushahidi shi annabi sallallahu alaihi wasallam kaman yana da hukuncin almushahidi lin najashi kaman wanda ya shaida ya ga najashi duk da cewa najashi yana ina habasha annabi sallallahu alaihi wasallam yana ina madina to amma hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam game da matsalan najashi daidai yake da hukuncin wanda yake kasar habasha game da najashi me yasa ce limaruya saboda abinda aka ruwaito fi ba'd al-akhbar a wasu labarai annahu qad suwiyat lahu a'lamul ard cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an masa plat an daidaita masa tudu da kwari na ƙasa an daidaita masa duk wasu alamun ƙasa wani bango wani gini wata bishiya wani dutse baya karewa annabi ya hango nesa da wani garin daga inda yake an gane ko suka ce hatta kana yubsiru makanahu yanda aka daidaita wa annabi gashi yana madina amma an daidaita masa kasar duk babu wani gini yanzu yana gano ainihin ina habasha hatta kana yubsiru makanahu har ma a inda yake a madina yana hango gurin da najashi yake ka koma lamba ta daya wa zakara an-nawawi fil majmu' imam an-nawawi a cikin al-majmu' ya ambaci a mujalladi na biyar shafi na 253 anna hadha al-khabara min al-khayalat wannan labarin cewa an suwiyar lahu a alamul ardi hatta kana yusiru makanahu yace yana daga cikin rudanin kwakwalwa hadha al-khabar wannan khabar din labarin min al-khayalat yana daga cikin abin da yake da na rudanin kwakwalwa da khayal abin da yake ba gaskiya ba thumma zakara hadith al-ala ibn zaid sannan sai ya ambaci hadithin ala ibn zaid fi dayyil ardi lin nabi sallallahu alaihi wasallam game da nannade kasa da aka ce an yi annabi sallallahu alaihi wasallam hatta zahaba wai har annabi saboda an nannade masa tazarar tafiya har ya tafi fa salla ala muawiya ta bin muawiya wai yayi wa muawiya ibn muawiya salla fi tabuka tabuka wa qala innahu hadithun da'ifun to wannan hadisin hadisi ne wanda yake mai rauni da'afahu al-hufaz manyan malaman hadisi sun raunana wannan hadisin minhum al-bukhari wal baihaqi wa hadha tawilun fasilun da haka wannan tawili ne batacce ba tawili bane wanda yake ingantacce li'anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza fa'ala shay'an domin in dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani abu min af'ali shari'ati daga ayyukan shari'a kana alaina mutaba'atahu wal ittisa'u bihi ya zama mana wajibi mu bi shi akan wannan aikin kuma mu koyi da shi wataksisu in ka ce wannan aikin ya keɓanci iya annabi sallallahu alaihi wasallam la yi ulamu to shi cewa abu kaza kususiya ce ba a iya gane haka illa bi dalilin sai da dalili yanzu ba za ka zo ka ce sallar da yawa najashi kususiyar najashi ba ce kamar ra'ayin su imam malik domin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi to ya shar'anta wa kowa zai yi ne har sai an samu wani dalili da ya tabbatar da cewa wannan aikin da kuka ga annabi ya aikata ya shafe shi ne shi shi kadai banda ku wa mimma yubayyinu zalika daga cikin abin da zai ƙara bayyana maka haka annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja bin nasi annabi fa ya fito tare da mutane ilal musalla zuwa gurin da ake sallar gawa fa saffa bihim biye musu sahu fa sallu inda haka ne sai sallar shi kadai sai sallar shi kadai amma yayin mutane sau fasallu ma'ahu suka yi salatul ga'ib din tare da shi fa ulima to daga nan zaka gane zamu fahimci ko za a gane anna hada tawila wannan tawilin cewa salatul ga'ib khususiyar annabi ce shi kadai fasidun wannan tawili ne batacce wallahu a'lam lokaci yayi mun ci biyu wa qad istahsana ar-ruyani ar-ruyani ya ce yana ganin abu ne mai kyau wa huwa shafi'iyun shi kuma rauyani ba shafi'i ne aidan ma zahaba ilaihi al-khattabi shi ma ya ga kyawun wannan matafiya ta imam al-khattabi wa huwa shine mazhabu abi daud shine mazhabar abu daud aidan fa innahu tarjama ko tarjama lil hadith domin imam abu dauda yayi tarjamar wannan hadithin fi sunanihi a cikin sunan abi daud bi qawlihi da fadin sa babun في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك إمام أبو داود يتي باب ين صلى مسلمين دي يموت أكسا كافرين أكسا الشركة واختار ذلك من من المتأخرين daga cikin malamai 'yan baya-baya waɗanda suka zaɓi wannan ra'ayi al-muhaqqiqu shaykh salihun al-maqbali akwai salihun al-maqbali a shaykh salihun al-maqbali wannan shine shi ma abin da ya zaba cikin fatawoyin malamai kama fi nailul autar kamar yadda ya zo cikin nailul autar na imamu shaukani mujalladi na hudu shafi na 43 wastadalla واستدل ذلا- لذلك بالزيادة التي وقعت في بعض الطرق في بعض طرق الحديث ya kafa hujja ainihin wato ya kafa hujja da wato wasu wata ziyada ko wani ƙari wanda ya zo a wasu hanyoyin wannan hadisi an gane ko inna akhakum qad mata bi ghairi ardikum faqumu fasallu alaihi wa sanaduha ala sharɗi shaykhain yake cewa hakika dan uwanku kadimata ya mutu bi gairi ardikum a wata ƙasa ba ƙasar ku ba faqumu fasallu alai ku tashi ku yi masa sallah wa sanaduha ala sharɗi shaykhain kuma isnadin wannan ruwaya yana bisa sharaɗin bukhari da muslim to sai mu tashi wa mimma yu'ayyidu adama mashru'iyyati salati ala kulli ra'ib bin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah